أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشقيد لنا بهذا المحضر والتاط فيه بنظرة تات لنا بالزفر بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى آه من أتكلم لتاف النمي على البركة بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام من أتكلم باب صفة الحج كو وبركاته.
muna babu sifatil hadis a za mu tashi hadisin sirna jabir Allah ya da shi ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim وعن جابر رضي الله عنه an karba daga sirna jabir bin abdullahi Allah ya yarda da shi قال yace رمى رسول الله صلى الله sallallahu alaihi wa وسلم sallam jamrata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jifi jamrata al-akaba yawman nahari ranan sallah ranan soki soki a Duha.
daya.
نعم duhan ka ji da dahan eh, ka gani ko ka gani ko kamar yadda na gaya muku magana da hantsi yake fi jamar tulaka ba نعم.
to وأما بعد ذلك amma bayan haka wato bayan ranar sallah نعم.
kaga ranar sallah goma ga wata kenan ko نعم.
to sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata نعم.
kwanaki uku bayan bayan wannan kwanan goma bayan wannan kwanan bayan wannan ranar نعم.
kwanaki uku bayan wannan ranar نعم.
wato sha ɗaya sha biyu sha uku نعم. وإذا zalar shan su wa'annan jifar yana yin su ne idan rana ta karkata an gani نعم.
wato jifar ranar sha ɗaya yana yi ne idan rana ta karkata zuwa tsakiya jifar ranar sha biyu ma haka jifar ranar sha uku ma haka amma jifar ranar sallah wato goma ga wata manzo Allah yana yin shi ne lokacin walha ban sani ba ko an gane نعم.
to
رواه rawahu مسلم muslimu muslim ya roci wannan hadisi وعن ابن عمر رضي الله عنه wannan na gaya maka lokacin jifan ah, duwatsu uku bayan zawali wannan shine maganar mafi yawancin malamai amma na ranar sallah kuma lokaci mafifici shine lokacin wala نعم.
to
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما an garba daga sayyidina abdullahi dan umar Allah ya yarda da su أنه كان cewa lalle shi sayyidina abdullahi dan umar ya kasance يمر جمرة الدنيا duniya yana ji- yana jifan jamratar duniya wato dutse makusanciya بسبع حسن- حسنات da duwatsu a kwankwani guda bakwai نعم، يكبر على asari kulli a sati yana yin kabbara a bayan kowace dutse in ya jifa da shi Allahu Akbar نعم.
Allahu Akbar ثم يقدم summa ya taƙaddamu sannan ya ɗan shiga gaba kaɗan summa ya sihilu sannan ya shiga gaba sai ya shiga ah, sararin ƙasa نعم.
kasan sararin ƙasa shine wurin da ba tudu ba kuma ba kwari ba ya sunansa في- fili ko نعم.
to bayan ya dan ya gama jifa sannan sai ya dan yi gaba haka sai ya dan samu wani dan fili haka sai ya shiga filin نعم.
fa ya qumu in ya je filin sai ya tsaya fa yastaqbil qibla sai ya fuskanci alqibla نعم. فيقول طويلا فيقوم طويلا فيقوم طويلا فيقوم طويلا
wato fa ya qumu sai ya tsaya a nan fa yastaqbil qibla nan zara sai ya fuskanci alqibla wato baya fuskantar jamra din نعم.
wato idan manzo sallam ya jifa da kafan kwani bakwai a a jamra makusanciya shine jamratul duniya din نعم.
sun mai takaddama ce sai dan yi gaba haka kaɗan sun mai fili sannan ya dan shiga ya sunan gurin kace fili fili sai ya dan yi nufa fili haka in ya nufa fili sai ya dan tsaya a wurin wato wani guri da yake da yake dan nisa da gurin jifan saboda mene kar jifa ya same shi نعم.
sai ka san a wurin jifa ne to idan Imam Muslim ya gama sai ya dan matsa haka in ya dan matsa haka sai ya dan shiga wani fili haka in ya shiga wani fili sannan sai ya fuskanci alƙibla wato ya bar fuskantar jamra din نعم.
ita dutsen نعم.
an gane sun mai dutsen nan ya ta'addu'a ka san irin wannan ne aka jefa maula musa ibn sayyid yana cewa ramauni la daram yil jimai wa aqdau ana jiddu iblis wa lam aku abraf yace sun jefe ni yayin da ake jifan duwatsu shi shi amma kuskure suka yi ni fa kishiyan shedan ne jifan shedan ake suka jefo ni shedan yana shiryarwa zuwa hagu ni ko dama nake shiryarwa yake kuma ba zan gushe haka ba amma wa as'alu maulana ya ummu jami'ahum bi rahmati ina roƙon ubangiji na ya game dukan su da rahmarsa kai ma ya fuzu wa yufdi dan su rabauta su tsira san wa ka jiba ba idan aka misalan zai da sai dan yi gaba haka kaɗan sai dan shiga wani sarari wani dan fili haka wanda ba tudu ba kwari ba sannan sai ya fuskanci alƙibla ya ba ya juya ya juya ma ita jamra din sai ta addu'a ya ta addu'a shehu kuma wannan jifar da aka mai shine sanadiyyar ciwon idansa wanda idan ta rikice ta rikice ta rikice sai da shi ya je asibiti aka je faransa ai ba wanda ya ta shehu zai dawo da rai ikon Allah kuma sai gashi ya dawo lafiya lau bayan shekara uku Allah shehu ya ba wa duniya baya daga wannan to ya ƙumu da wilan sai ya tsayuwa tsayuwa mai tsawo ya ta addu'a.
waye da Ya u ta addu'a wayar fa'u ya dai ya ɗaga hannayensa.
sun mayarmi Sun ma yar- Sun ma yarmi yarmi rusa.
rusa, sannan ya jefi jamaratul wusda,
sun maya a kun zata shimali sannan ya bi hanya ɓan- ɓan- ɓarin hagu, sannan ya bi hanya ɓangaren hu- hagu haka.
kai tilu Wai su ji sai ya ɗan ƙara shiga speedy haka.
nan waye ko mustaqbil qiblata Sai ya tsaya a nan gurin kuma yana fuskantar alƙibla shi ma dai.
nan sun mai da u Sai ya ta addu'a, wayar fa'u ya dai ya ɗaga hannayensa biyu, waye ko da wilan ya tsayuwa tsayuwa mai tsawo yana addu'a.
sun mayarmi jamra sun mayarmi jamrata zatal akaba sannan zatil akaba sannan ya jefi jamratai wanda take wurin akaba min badanil mai uwa uwa amma ita yana jefan ta ne daga cikin kwarin kwarinta cikin filinta Mm.
amma wala kifi inda ita baya tsayuwa yi wannan addu'a Na'am. sun mayar sarifu sannan sai Abdullahi dan Umar sai ya juya fa ya gulu sai ya ce da mutanen da suke tare da shi haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. haka na ga manzon Allah yana yi.
Au, yanzu nan eh, ya musufanta shi haka yake yi.
shi sannan ba haka shi ka ani wa an ibn Umar da annahu kana na'am na'am rawal bukhari Bukhari ya ruwaye shi wa anhu bayan an yi jifa sai ne ba sai aski ba na'am daga aski ba sai ko da yake a iya yin ah, layya sannan ko yake mu ne muke layya ko su sokewa su su su hadaya suke yi sannan sai a yi aski to na'am wa anhu an kaba daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu Allah ya da shi qala a anna Anna rasulullahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle man sallam ya ce qala ya ce Allahumma rahamil muhallikina na'am Allah ka tausa ka jikan masu yin aski wal muqassirina wato bayan eh, ihrami yayin da aka warware ka san yaushe za ka yi aski ba ka warware harami ba Na'am.
ai duk gashin da ya sauka akwai akwai fidiya
idan idan in ka ɗora harami ai ko wanci ko cuɗa kai ba ai an gani wato bayan masu aski bayan harami yayin da suka yi warware haraminsu an gani Allah ka ji kansu na'am wal muqassirina Kalu sai sahabbai suka ce wani mukaffiri ne ya Rasulullah ya Rasulullah har da masu yin saisaye ka san ba kowa bane ke son aski su yi molan nan wasu suna a dan saisaye ne mafi yawancin mutane sai sahabbai saboda tausayi suka ce ya Rasulullah ya har da ma masu saisaye Na'am.
kala sai mazala ce a Allahumma rahamil muhallikina na biyu Na'am.
sai suka ce ya Rasulullah wal mukaffirina sai mazala ce Allahumma rahamil muhallikina sai suka ce sai mazala ce wal mukaffirina to da masu saisaye Na'am sau uku gashi nan
قال في الثالثة أنا أقول في مدلة والمقصر إلى ما سير في na'am na'am muttafaqu alayhi مكادة نسكر ويتشيش na'am
وانا حديث النبي ما كتوا أفكي إن يافو سيسا muttafaqu alayhi مكادة نسكر ويتوش وانا حديث النبي ما أفكي إن يافو سيسا saboda mazala sai da ya faɗi aski aski so biyu a na ukun ne ya faɗi sai sai amma shi ya taɓa yin wani salli a da
aski ya ce na shi zalla ya aske gashin shi gaba ɗaya nan na shi sannan a'a ya aske gashin sa dai zan ce na shi irin wannan sallayan ti wallahi ban da sani a kai shi ne manzo Allah ya aske gashin sa kuma ya raba gashin ga sahabban sa na to
وعن عبد الله بن عمري بن عمري وابن العاصي wani Abdullahi bin Amr bin Al-As نعم an gara daga sayyidina Abdullahi dan Amr dan As رضي الله عنهما Allah ya yarda da su أن رسول الله صلى الله sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم في الح- في حج ya ودعا.
hajjatil wada'i نعم ya tsaya a hajjin bankwana وجعلوا yas'aluna wasu ya mutane suka ci gaba suna ta tambayar sa فقال رجل sai wani mutum ya ce لم لم أشعر lam ash'ur zaka لم- ce لم أشعر ya rasulullahi ban sani ba فلقت fa halaktu sai ni aski kabla an asbaha maimakon kafin in yi in yanka maimakon in yanka sannan yi aski to sai na aski kafin in yi yanka نعم قال sai manzo Allah ya ce أذبح isbaha wala haraj ka yanka mana ba laifi ba laifi وجاء a آخر akhar wani ma ya zo فقال sai ya ƙara cewa لم أشعر ya rasulullahi ban sani ba فنه- فانهرت sai قبل na soke kabla an armiya kafin in yi jiba jamaratul akba نعم قال sai manzo Allah ya ce إني kai jibon وما- ka mana wala haraja ba laifi dan ka haka فما سئل يوم yamma idan يوم- aka rana ana cikin batsi da rahmaniya sahabin yace ba a tambaye annabi wani abu ba a wannan ranar kuddima wanda aka gabatar maimakon a jinkirta shi wala ukira ko wanda aka jinkirtar maimakon a gabatar gabata shi illa kana face sai ya ce if al wala haraja yi ba laifi duk abin da aka tambaye annabi a ranar sai yake yi ba laifi
اتفق عليه.
ko jinkirtawa aka yi maimakon a gabatar zai ce yi ba laifi نعم.
ko gabatarwa aka yi maimakon a jinkirta zai ce yi ba laifi amma dai a tartibi kamar yadda aka sani shine eh, mutum idan ya zo mina to ya je ya jifa jamaratul akba in ya jifa sannan ya je masukinsa a mina sannan ya soke sannan ya aski wannan shine bisa tartibi an gane da kyau sannan malamai sun saɓani shi yanzu a ya hukuncin wanda ya bar tartibi a gurin imam malik duk mutumin da ya bari ya aski an gani duk mutumin da ya bari ya aski kafin ya jifi jamratul aqaba sai ya bada fidiya an gani wannan kenan shi kuma imam shafi da imam ahmad sun ce babu laifi an gani babu laifi ga haka amma kuma in ka kula da kyau wannan hadisin ya yi magana akan cewa duk mutumin da ya aski kafin ya jefi jamratul akba eh, ya yi wannan magana ya yi wannan magana Allah ya sa ku an gane shi kuma Imam Malik a a ganin sa in an ga- in ba jamratul akba ba an gama aikin hajji ka manta mutum ne gashin sa fa yake ka man- hadisin da muka karanta na mai mai kwarkwata yana faɗi daga kansa gashi ne bai fita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atajidu shatan kana da akuya da zaka bada fansa sannan ka je kai aski ya ba jam jiban jama'a talaka ba za ya aski su jini bai kawo ba wannan shine mazhaban malikiya su kuma saboda duba da wannan hadisin sai suka ce ba laifi amma kuka kula wannan hadisin za ga a nan hadisin ya magana wanda ya aski kafin jiba ai wannan magana ba ha amma dai duk ijma'i ne na malamai duk mutumin da ya su ya soke abin hadayarsa kafin ya yi jiba wannan babu laifi an gane in dai sokewa ne To shi wancan fa ka soke kafin ka yi jiba babu laifi amma ka aski Na'am.
ka cire gashi ya fita a wannan kuma ai ka nemo jini a maza To mutum kuma- malikiya to shi shi ne zo nan ke ta ba ba laifi wani wani shahidin eh? wannan hadisin na ce maka a nan Wajen- shafi'awa da shi suke kafa hujja amma kuma a nan kaji ya yi magana haka ai ne maganan aski kafin jifa ba ko ba gane ba to wa annan maswira maswa wa'an miswar bin mahramata an gaba daga miswar bin makarama radiyallahu anhu Allah ya yarda da su shi da babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na harci a masalam ya soke abin hadayarsa qabala an yi halika kafin ya yi aski kaga kamar yadda na ce maka wannan babu laifi dan ka soke kafin ka yi aski babu laifi ko ka yi aski sannan ka soke babu laifi wa amara wa amara ashabu afuwan astagfirullah Marasalam Nahara ya soke abin hawan layyansa abin hadayarsa kabla an yi halika kafin ya aski. Wato wannan, wannan, malamai suka ce ɗayan biyu ne za su yi haka, ko dai mutumin da ya koro hadayensa, ko kuma mutumin da yake abin tsarewa. An gane? Ko dai mutum saboda Allah sun ta'ala ya ce, wala ta liƙo ru'usa kuma ta ya bulugal hadiyu mahilla. In kar ku aske gan kashin kanku, sai da ya kai masaukinsa, masaukarsa. An gani? To da haka in mutum ya koro hadaya, hadaya ya zo wurin zamansa, wurin masaukansa, to shi ke ne kwa iya aski. An fahimta? Shi ne masan ko kuma kwa iya soke shi, sannan. Tsohuwa suka ce a wannan na muhassar ne mutumin da aka tsare shi, wato mutumin da ya zo aikin hajji sai rashin lafiya ya tsare shi. To a inda rashin lafiyar ne ya riske shi, an gane, to daga nan ya soke hadayensa sannan ya aski. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacin Hudaybiyya. An gane lokacin Umratul Hudaybiyya. Manzo sallallahu ya zo zai aikin hajji Yahudawa suka kafirai suka hana shi. sai manzo Allah su sahabbai ma suna cikin ma ɓacin rai sai matarsa ta ce da shi ya rasulullah ya kyale su suna sai an shiga kawai su ga kaje ka soke abin hade ka ka ba da kanka ana ma aski za ka kowa yana rige rige shi ba soke da sa haka ko haka yi. Allah ya sa an gane to wannan kenan dan haka a idan muhasari ya taho aikin haji to inda aka tsare shi a nan wurin zai soke abin hadayarsa wasu ma malamai sun suna gana da aika da ita harami an gane dan ya aika da ita harami ta je inda za ta je ta sannan sai ya yi ne ya aski sun Allah ce wala ta haliku rusaku kada ba ku sake ku yi aski ba har sai ya dayan ta kai wurin masaukansa masaukanta an gane to kaga shi mutumin da aka tsare shi a inda ya tsaya nan ne masaukan hadayan ko ba gane ba ko rashin lafiya ne ya taho da shi yayi kaza yana yana daidai burga su ya rashin lafiya ya tsare shi ba kaga nan ne masaukin hadayan ko ba gane ba to daga nan sai ka yi so ka ka soke da yanka sannan sai ka yi mini ka yi aski to
wa amara ashabu bi zalika yau mun ci sabban sa da haka malamai suka ce lokacin umratul hudaybiyya
rawahu al-bukhari bukhari da muslim suka rawaito shi wa ana aisha radhiyallahu anha qalat an karba da sayyidatina Aisha Allah ya ta ce ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ramaitum idan kuka yi jiba wa halaqtum kuma kuka yi aski faqad halalakum halalakum da kuma ɗibu haƙiƙa turare ya halasta gare ku wannan shine magana mafi yawancin malamai wannan shi ake kira tahallul asgar wato halastuwa ƙanƙani shine mutum ya jifa ya aski yanzu ah, ba zai samu tahalluli akbar ba zai sami ba sai ya yi tsawafin ibada sannan shi kenan kuma yanzu ya ya riga ya zama furi gaba ɗaya amma ƙaramin furi shine ku yi jiba ku yi aski to a wannan sa'in nan to ha- turare ya halasta gari amma ba a maganar mafi yawanci a banda gurin imam malik shi gurin imam malik har turaren ma bai halasta ba wa kullu shay'in kai komai ma ya halasta gare ku a sa'in nan sa kaya da aka ce kar ku saka masu dinki ko mai kaya mai kewayewa ko hula ko takalmi duk wani abu yanzu ya halasta illan nisa'a banda mata su mata yanzu sai an yi tahallul akbar warwara babba an gani wannan shi sai bayan an yi dawabul ibada to
wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karba daga sai na Abdullahi dan Abbas ne Allah ya yarda da su annabi sallallahu alaihi wa daga sallam shugaban mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qala cewa ya ce laysa ala nisa'i halqun halqun aski ba shi ga mata wa inna ma yuqassirna su sai sai za su wato za ta tara gashinta in ta tara ta tattaro shi haka sai ta gwargwadon almula na'am me zan yi nan
almuna daga nan zuwa nan shi ne almuna almula ya san da hausa
ya tsare kawai ne gundulmin yatsa ta sama na'am haka ne shi ne wannan gaba kenan kai Gu- gundulmin yatsa na sama gaban nan na'am haka wata farko ne gaba ta farko din nan to gwargwadon nan za ta sa sai ta sa alwan sai ta yanke an gane kan da ce ba
ni ba lafiyar da ake yi ba sau da lau aski gaba ta haramun ne saboda gashi a yi kwalliya ne da yi mutum kamar hawa abu dauda abu dawuda ya ruwaice shi isnadi hasani isnadi kyakkyawa wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karba daga sai na bila dan umar allah ya dare su annal abbas an al-abbas ibn abdul muttalibi babban manzon allah sai na abbas dan abdul muttalibi radiyallahu anhu allah ya yarda da shi ista'zana rasulullahi sallallahu alaihi wa ya sallam nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi makkata ya layali koma ya ringa kwana a garin makka layali ya minan kwanakin da ake kwana a mina na'am an gane Na'am.
wato amma duk ini zai dawo ya ji ba amma ba zai kwana ba min Sai ya ajali koma garin makka in washe gari ta yi lokacin zawali ta yi zai zo ya ya ji ba na ba shi jifan kullum ake yi kwana ɗan kwana bakwai kwana bakwai ba na ce goma sha ɗaya sha biyu sha uku bane kwana hudu ne ai an gane goma sha ɗaya sha biyu sha uku shi ne ai to a cikin kwanakin nan masu ne kwanakin kwana ne ya shi ne Allah ce wa zukurullah fi ayyamin ma'adu- ma'adudat faman ta'ajjala fi yawmin fala ismani faman ta'akhara fala ismani wanda yace zai gaggauta a kwana biyu yayi ya fita ya bar mina Haka shi. wanda ya jinkirta har a gama ɗaya ɗaya a da- daki daki babu laifi
sun ji yana da adadi kwanaki hudu ne ban har da na sallah
tambayin da zai shi ana kamar irin ɗan kwanan akwai adadin yana ake so ka je ba akwai wuraren da zaka jefa dai
in jiyo bai kai ba bai ba kamar ya
tambayin ke na je ka ce wato i- idan mutum ya so zai iya kwana biyu ya tafi eh in ya so kuma zai iya kwana uku ko huɗu to shine akwai ka'idan da ake kaiwa kwana biyu amma ban da ranar wucewa akwai yomin nafar sha uku ga wata ranar watsewa
dole ita ya ka dawo
dole ya kai wannan jifa
to shi ne wancan kwanan da aka za za ka iya takaitawa shi ne yan jibin yana da yanzu adadi akwai mutanen da sun saka ya jifa ranar sallah sai su yi na gobe a ranar sallah a wannan ramin da a wannan rana sai su haɗa da za su wuce ne su je su yi uzurin su sun kwana ɗaya fa za ka ci kaga ba su kwana ba kwana washe gari ba za su zo ba ɗayan ranan sai su ƙara yin na jiya da na yau daga nan sai ranar wucewa sai su dawo sai su sai su fita ka ga wannan ayo wanta ajjala shi yau ne a kwana biya gama fa ban sani ku ka gane su da kwanakin mu da kwanakin hutun alhazai ne a ranar hutu su ne a yi ranar sallar mu ai ranakun sallar mu da yawon sallah da ra- ɗayan yawon sallah Na- shi ne dama abin da nake magana a kai yana da adadi kenan jifan ayyamu tashriki ake yi suna kira ayyamu tashriki kwanakin yanyan nama shine ranar sallah da kwana uku bayan sa.
wani abin da yake nufi akwai kwayar da ake jefa bakwai Ya, yawa to shi ne dama nisa idan ka jefa kai jiha bakwai ka gama ne sai kai na gobe su kenan sai da wani ya ji kalla
shi ne dama nisa
a shi sai na ba su mai ajalin sa kayati ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa kwana a Makka kwanakin da ake kwana a Mina an gane saboda ah, shayarwansa ga alhazai shi ke tanadar ruwan sha ka san aikin hajji kamar gado ne na larabawa wanda su suke kula da labulan ka'aba wannan sai ya kula da kazan ka'aba to shi wannan shi ke kula kula da tanadar ruwa da shayar da alhazai to saboda wannan aikin zai je garin makka zai yi komai nashi ya koya kwana a nan in gari ya waye zai zo lokacin lokacin zawali ya jifa sai kara komawa to a kwanakin dai minan nan dai shi yana garin makka yake a garin makka ke kwana
Yin ajalin sa ɗaya ce.
shine na fassara Wato, ba azina lahu sai manzo Allah ya masa izini yace je ka ba laifi saboda uzuri
wata fuka alai.
wasu suka ce wannan hukunci iya sai na Abdullahi dan Abbas ne an gani
Wa an asiri bin adi.
wasu kuma suka ce wannan dalili ne a wanda ke nuna maka ya wajaba a kwana a garin Mina daren biyu na ranar sallah da dare na uku sai dai dan uzuri an gani
Wa an asiri bin adi.
an karbo daga Asim bin Adi Adi Allahu anhu.
Allah ya yarda da shi Ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam.
cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Rakis.
rakasa Na'am.
lir'a'il ibli Na'am.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga makiyaya raƙuma Na'am.
fil baitu ta ci amina akan barin kwanakin mina kwanakin da ake kwana amina su su bar shi yayi rangwame ga makiyaya raƙuma
To, su an gane
yarmuna yau.
zai san su kwana tare da raƙuma su kenan ba sai sun kwana a garin mina ba an gane Na'am.
to Yarmuna yawman nahari.
su jifa ranar sallah goma ga wata kenan Sun mai yarmuna gada sannan a ranar sallar sai su yi jifan gobe su haɗa biyu kenan domin ba ajal gadi.
ba gobe ba kuma wa ɗayan goben kuma ka gane eh liyo mai sai su yi na kwana biyu na jiya da na rana Kan lokaci.
wato jifar jibi sai su batta sai gata sai su haɗa da na ji- jiya da na rana jifar jibi sai su barta sai gata sai a sai su dawo sai su haɗa su da na jibin da na ranar wasu ne kun gane wato kamar yadda na gaya muku shi ranakun mina kwanaki ne hutu na alhazai raƙuma duk suna kwanci a garin mina ne za su yi kiwo raƙumi zai je kiwo gugu wala ne zai je ta kiwo da su a lokacin alhazai an gida na hutu ranan dai sallah alhazai ba suna kan abun hawansu ba ai ba za a kama su a ce za a kai kiwo to amma da ra- shi yasa ranar sallan su ma wa'innan ba za su karba za su kwana shi yasa aka ce yarmuna yawm- yawman nahari a ranar idin su masu kiwon raƙuman za su yi jiba saboda mene ai raƙuman baya hannunsu balanta su ya je su kwana da raƙuma lokacin raƙuma yana hannun masu shi ai ban sani ba ko an gane to amma kuma daga ranan a ranar sallan sai su yi jifan kuma gobe kagu ba za su fita kiwo da raƙuma za su je su kwana da shi gwashe gari za su je a su yi kiwon su ɗayan ranar sai su haɗa da na jiya da na ranar sai su jebe shi kenan sun yi ziban kwana biyu a rana ɗaya ranar wucewa ranar watsewa sannan sai su dawo su shi kenan shi ne faman ta'ajjala fi yau mai fala ismaili wa man ta'akhkhara fala ismaili an yi rangwami a kan haka. an gane
Rawar kamsatu.
wato wannan kaga na gaya maka duk mutumin da ya yi jifa a rana ta biyu daga cikin kwanakin yinyana nama in dai kai na ranar sallah an fahimta sai kai jifa a cikin wata kwana kwana na biyu kaga a yamta shi sallah kana ciki to sai kai jifa a cikin ɗaya daga cikin ranakun ta ɗin sai ka so ka wuce to shikenan ka iya barin kwana a dare na uku babu ne amma kaga ai a na ranar sallah ka yi biyu a ɗaya daga cikin ranakun tashirik ka yi biyu nawa hudu kaga shi kenan To, kenan zan iya za kamar yau na na fara zuwa na yi- na yau sai ne na gobe sai na tafi ba zan dawo ba hijibi
Eh, eh, sai kai na jiya da na yau
sai na yi da na wannan ra- jibin da na gata Eh. Ah, ba jibi ɗayan abin nan gata haka ne eh shi ne na'am ko kuma zan dawo ba sai na jera kwana biyu ban dawo jiba da jibi ka bata sai gata ba. na'am shi sai ne gata na jibin da na gata yana a takaice kenan zan yi kwana biyu ban dawo ba Eh, ran na uku sai na dawo sai ka dawo sai na yi na jiya da na rana da na rana Eh, to wannan kenan
wa an je
Hmm? na'am
rawar kamfatin mutane biyar suka ruwaito shi wasa ha hutar waje
kuma turmuzi ya inganta shi wa bani hibbana da ibn hibbana wa an abi bakarata radiyallahu an karba daga abi bakar Allah ya dare shi ta'ala yace kaɗan sabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hudiba yawan yawman nar ranar sallah an gani alhadisa Ah, akwai hudubobi guda uku a aikin hajji musamman a mazhabin malikiya da hanafiyawa na farko goma a bakwai ga watan zulhijja na biyu ranar arfa na uku kuma rana na biyu daga na sa- rana biyu rana ta biyun sallah ka gane to
nan mutafaka ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi na
ko mu kwana nan ne lokaci yayi
alhamdulillah
Hmm? to mu kwana nan abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya gafarta mana ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم amin سبحان ربك رب العزة wato shi wannan lamari na aikin hajji in kana so ka fahimce shi fara sai ka leke ka bari sai ka ji za ka fi fahimtar shi da kyau gaskiya Allah ya sa ku a gari amma amma hakan ka zurfa karatu shi ma iya dai da gurgudu za ka fahimci abin da ka fahimta amma sai dai Allah ka ya je ka kara fahimta.
yi sha- ka je ka yi sha aikata tukun mafi yawanci hakan a nan ma ne za ka fi gane karatu wannan gaskiya ne Allah ya taimake mu Allah ya bude da fahimtar mu albarkar manzon Allah sallallahu ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا آمين.
عذاب النار آمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم amin